الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa wannan masallaci na bangazi a wannan rana ta laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa mun tsaya kan aya ta 113 yau za mu tashi aya ta 114 la khaira fi kathirin min a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نعم وساءت مصيرا
Allah madaukakin sarki ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi daga da dama daga cikin tattaunawar da za su dan alkhair abinda ake nihi da shi a daidai wannan wurin ko ko abinda ake nihi da lafazin alkhair shine duk abinda zai jawo ma mutum amfani na duniya ko kuma amfani na lahira ko abinda zai haɗe amfanin guda biyu duniya da lahira shine ake cewa alkhairi ina fata mun gane to babu alkhairi a cikin mafi yawan ganawa da za su yi illa man amara bi sadaka sifa wanda ya furu da yin sadaka au ma'rufin ko kuma wani aiki na alkhairi au islahin bainan nas ko kuma gyara tsakankanin mutanen da suka samu saɓani tsakankaninsu duk wani taro da za a yi duk wani ganawa da za a yi da bai kumshi ɗaya daga cikin ababen nan da aka ambata ba to za ka samu ganawa ce wadda mafi yawa babu alkhairi tattare da ita imamul bukhari ya fitar da hadisi a cikin bukhari an ummi kulthum bint uqba annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ta ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa laysal kadhab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira ba a ce masa makaryaci wanda ke kokarin gyara tsakankanin mutane ya dauki zance ya kaima wannan kuma ya dauki zance ya kaima wannan ko ya faɗi alkhairi ga wannan ya faɗi alkhairi ga wannan wannan ba a ce masa makaryaci ko da ku ya yi ƙarya wurin ƙoƙarin yin sulhu tsakankanin masu samun saɓani ina fata mun gane kenan an halatta mutum ya yi ƙarya domin ya yi sulhu tsakankanin mutanen da ba sa shiri sulhu ne tsakanin miji da mata ko sulhu tsakanin ɗa da mahaifi ko ɗa da mahaifiya sulhu tsakankanin wa da ƙane ko sulhu tsakankanin abokanan juna da musulunci haɗa su babu laifi ka tsara ƙarya tsakankaninsu domin ka haɗa su su daina gaba su daina ƙyashin juna su dawo su dinga mu'amalar su mafi kyawu da suka saba kafin wannan lokacin ina fatan mun gane kenan ka iya zuwa ka samu ɗayan ka ce na ga wani fashi ma yana nadama akan abin da ya faru tsakankanin ka da shi amma yana cewa ya ga cewa ka canza masa cikin kwana biyun nan me yake faruwa shi da kanshi baya son ya ga abun gaba ya faru tsakankaninka da shi a haka ya gaya maka kasan shi mutum galibi yana son a fara sabka kahin shi ina fatan mun gane baya son a ce shi ya fara sabka sai ce to babu laifi kenan eh babu laifi shi ma sai ka je ka samu dan uwan daya shi ma sai ka rada mishi ka tsara mai zance ka ce wane ga haka nake sai ce to babu damuwa kenan. dan haka ma kun ya haduwa wuri kaza sai ga sun hadu sun gyaru saboda wannan maganar da ka gai ko da ko ƙarya ce ba ka da laifi alkhairi ne ina fata mun gane wa qalat har yau ta ƙara cewa lam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathin ban taba jin annabi na sauƙaƙawa ba a cikin wani abu na ƙarya kenan daga cikin ababen da mutane suke faɗa illa fi thalathin sai cikin abu uku nan annabi ya sauƙaƙa fil harbi a wurin yaƙi a wurin yaƙi ya halatta mutum ya yi ƙarya ana yaƙi tsakankaninku da abokanan adawa ina fatan mun gane kana iya tsara ƙarya ga abokanan adawar ku don ku firgita su kahin ku cin musu ku karkashe su saboda tsoro wata babban nasara ce idan kuka samu abokanan adawa ku sun ji tsoron ku kayan ku kai musu ma sun ji tsoro to za ku samu saukin gamawa da su ina fatan mun gane kenan kun iya bada labari na ƙarya domin ku firgitar da su kawai ku dinga yadawa cewa kun tanadi makamai masu dogon linzami wanda sana iya cin kilomita dubu kaza cikin minti da bai wuce kaza ba kuna nan da wasu irin bama-baman da in an jefa su ba wai batun jiha guda ba za su mamaye gari guda ne ku dinga tsara ƙaryace-ƙaryace don ku firgitar da makiyawa ko ku dinga nuna yawan sojojinku da sojoji ne wanda ba sa jin tsoron kome za su iya cinye mutum ɗanyen shi duk don ku firgita su ina fatan mu gane to wannan ya halatta kai ƙarya ko ka ce za ku wani wuri haka kuma sai ku yi haka don ku kewayo takan abokan adawa ku karkashe su wannan dai ya halatta sannan na biyu al-islahu bainan nas yin ƙarya domin sulhuntawa tsakankanin mutane a san gaba abu ne mai illa gaba ne tana sa a karɓa maka ayyukanka na alkhairi ita gaba ta halatta amma cikin kwana uku kawai abin da ya wuce kwana uku haram ina fatan mun gane abokinka ya fusata ka baka shi daɗi ba kun rabu cikin rashin jin daɗi ka gana da wahala kuma gobe ku haɗu a ta hira sai abu ya zan kamar filim kenan ina fatan mu gane saboda kowa ya fasata ba shi dadi wato sai aka baka dama ka dan kame mishi kai gaba da shi kwana uku amma sannan wataƙila ka huce sai daga baya a zo ana tattauna amma idan ta wuce kwana uku ta zama haram to yin sulhu tsakankanin masu gaba ko da ko ta hanyar ƙarya ce shi ma ya halatta sannan wa hadithur rajuli lil mar'ati da zancen da mutun zai tsakankanin shi da matar shi domin kawo gyara shi ma ya halatta ya tsara ƙarya tsankanin shi da iyalin shi ina fata mun gane kenan kaga kana tare da iyalinka kaga alama in baka yi ƙaryar ba za ka iya fusata ta in ta fusata ko a iya rasa wasu masalih wasu amfanin da gwammakar a rasa su to sai ka tsara wata ƙarya mai kyau sai ka mata sai a wuce wurin gaba ɗaya ina fata mun gane wanda galibi hakan yakan faru kuma kowa ya sani daga cikin mana kowa zai iya yi babu batun malami ko almajiri ko kowa zai iya wannan balle mutanen da ke da iyali sama da ɗaya ko a ce mutum yana da matarsa yana santa tana san shi tana kyautata mushi iya kyautatawa kuma sai ya ga wata yana son ya aura Allah ya halatta masa ya je magana ya kai sadaki kafin a ɗawar aure yanzu da an yi lishai abinda idan take a kan shi zawar shi gida kawai yanzu da ya dan makara kaɗan ya zagaya ta can yana zauwa daga ina kake zai ce daga wurin wacce yake eh ya zai ce kenan na dan biya shagon wani ne kaza na dan biya fada kaza kayan mu suka zo daga Nigeria na je gidan Komba ne mun je ziyara likitan gaskiya ka faɗa to da tana ta fusata tana tunanin can kashe a to ba laifi ga abincin kaca ga abin ka shikenan wucewar amma ka kuskura ka ce mata na biya wurin yar uwarki ce ta zari aura doran nan ko ka ci abincin ku ko karkaci za ta baka kwanan musta ne kawai ta dunkule ta dibi gabas ta yi kwanci ta sai sai ya halatta mutum ya dinga ma matar shi ƙarya saboda mi sulhu da kawo gyara tsakankanin bale mutum ya sama da mata guda cikin gida sai da 'yan dubaru amma kuma karkata zama ɗabi'arka kuma da an gano ka shi kenan ba ta magani yanzu da ka zance shi kenan makaryaci ne kawai kuma da aka ce gyara ba wai kawai hira ba a hira ba ba kyau ka zo ka zauna kai ta sharar ƙarya wannan haramun ka zo wurin matarka ba ka da kalami ba ka iya zance ba kai ta sharar ƙarya a wannan haramun shi yasa yana da kyau ka iya zance ka iya kalami ka iya komai ka sayar da zaka iya zamunawa da matarka ta ba dole bane ba kawai saduwa da mace shine ke biya mata bukata wani bi hira mai kyau hira mai dadi zance mai kyau mu'amala mai kyau akan saka ga zama yayi kyau ina fatan mun gane amma ka zo gida kai ba hira ba ka da zance sai dai kawo mun kaza yi kaza bar kaza ya za a ba za a kusa daga cikin gida ba yana da kyau zaman to kai mai hikima ne yadda za ka iya gudanar da rayuwarka da kai da matarka haka mace ma babu laifi ta mijin nata ƙarya domin ta daidaita zama tsakankaninta da shi shine la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata hakan ibtigha amratatillah dan neman yarda Allah madaukakin sarki fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai girma wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya kangare ma manzo ko wannan manzon ananin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu alhuda bayan shari'a ta rige ta bayyana a gare sa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya dinga biyan wata hanya wadda ba hanyar mummunai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibanta masa abin da ya jibanta wa nuslihi jahannam mu kona shi da wutar jahannama wa sa'at masira ya munana makoma idan ya kasance ita ce wutar jahannama yana duk wanda ya kangare ma manzon Allah ta bangaren aqida aqidar ka daban ta manzon Allah da ta bangaren manhaji manhajin ka daban da manzon Allah da ta bangaren mu'amala mu'amalar ka da wannan manzon Allah daban to wannan shine ka kangare ma manzon Allah ina fata mun gane duk wanda ko yayi haka bayan ya riga ya ga cewa ga shari'a nan to Allah zai jibantar masa wannan abin zai tabbata akan wannan batar ba zai shiri ba tunda shi ya zaba maka falamma zahu azagha Allah qulubahum lokacin da suka bata da kansu suka hallaka sai Allah ya tabbatar da zukatansu akan bata shine nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira sai Allah ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Allah ce, Inna Allah la yaghfiru an yi shiraka be, lalle Allah maɗaukakin sarki la yaghfiru baya gafartawa an yi shiraka be idan aka mutu ana shirka da shi, baya yafewa. Duk wanda ya kuskura ya mutu yana shirka da Allah, to Allah ba zai masa gafara ba ko guda. Mako masa ita ce wutar jahannam. shi yasa wani wurin ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wannan ya ishe ka ka gano hadarin yin shirka da Allah madaukakin sarki duk zunubin da zaka je ma Allah da shi matukar ba shirka bane ba kana kalkashin mashi'ar Allah kuma daga ƙarshe ma ba za ka dawwama a cikin wuta ba in ma ka shige ta don idan kana kalkashin mashi'ar Allah ganin damarsa ne ya ce ya yafe maka karin farko shiga aljanna saboda wani abu daga cikin wasu ababen da ka aikata da Allah ya ga dama ya maka haka ko kuma ceton masu ceto ya riske ka kahin ka shiga wuta amma fa in shirka kake yi ba kai ba gafara sam in ka shiga wuta zaka dawwama a cikin ta har abadan abadan kaga wannan ya ishe ka ka gano hadarin mi yin shirka da Allah kuma shirka shine ka tara wani Allah da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah shi kaɗai wannan shine shirka kaga ashe wajibi ne ga kowane musulmi ya san me yin shirka dan ya guji abka mami shirka rashin sanin ka da me yin shirka ka iya ka abka cikin ta baka sani kuma tana da hadarin gaske to duk abin da Allah yake banta da shi shi kaɗai to bai halatta ba ka haɗa shi da wani daga cin halittunsa koma wane ne ina fata mun gane yin bauta haƙi ne nawa shi kaɗai wani Allah baya tare da Allah a cikin haƙi na bauta koma wane ne duka bayin Allah gaba ɗaya dukansu abun bauta ne a wurin wa Allah shi kaɗai za su bauta don haka in ka bauta mu wani wanda ba Allah ba ka tara Allah da wani cikin haƙƙin Allah, ka yi mi kenan, ka yi shirka. Misali, addu'a mice ce, ibada ce, addu'a ibada ce, shi yasa annabi salasa ne ce addu'a'u wal ibada, addu'a ita ce ibada, ita ce bauta, don haka in za ka roƙo ka roƙi Allah. in ka roƙi wani Allah, ko ma wane ne wannan wanda ka roƙa, cikin irin ababen da babu wanda ya iya biyan buƙatar su sai Allah shi kaɗai ka zama mushirki. Ko da kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana hajji, kana zuwa umara, ka zama mi mushirki sai ka dawo ka tuba. Haga haɗarin shirka ke. Ina fata mun gane. to Allah baya gafara idan aka hada shi da wani cikin haƙƙinsa idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki faqad dalla dalalan ba'ida haqiqan ya bata bata mai nisa in ya da'una min dunihi illa inatha ba kowa ba suke kira koma bayan Allah illa inathan sai dai face mata kawai kenan ma ya abuduna min dunillah ba kowa suke bota ba koma bayan Allah koma wace irin ibada ce suke yi na roƙon dan akwai du'a'u ibada kuma akwai du'a'u mas'ala ina fatan mun gane akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala du'a wa ibada shine duk wani abin da zaka yi na ibada sallah ce azumi ne zakka ne hajji ne umara ne kyautatawa ne foro da kyakkyawa hani da mummuna duka nau'in dangi na ayyukan alkhairi wannan ana ce mishi du'a wa ibada sau da duk aikin da za ka aikata daga cikin dangin ayyukan alkhairi ka yi su ne kamar kana cewa Allah ba ni sakamakon wannan aikin ko da baka faɗa da bakinka ba shi yasa ake ce mishi du'a'u ibada sannan akwai du'a'u mas'ala addu'a ta roƙo Allah yi min kaza ba ni kaza kare ni daga kaza yalwata min kaza ina fata mun gane to wannan duka guda biyu haƙi ne na Allah to su kuma ba wanda suke kira kowane nau'i daga cikin nau'ikan ibada du'a'u mas'ala ce ko ibada illa inathan face sai gumaka sune inathan gumakansu ne suke bauta da suka sanya musu suna na mata wanda kafaran maka haka suke sana da gumakan suka keɓance suna bauta musu musu musu sunan mata da lata da uzza da wace kuma da manata haka suke bauta musu kamar yadda Allah ya bada labarin afar aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza haka suke suka samu allolin su abun bautan su suka sanya musu sunayen mata suna bauta musu kuma bayan Allah shine Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inatha ba komai ba suke bauta kuma bayan Allah illa inathan sai gumakansu wa in yad'una illa shaytanan marida kuma ba komai ba suke bauta ma kuma bayan Allah illa shaytanan marida sai fa shedan maridan kangararre to wace irin bauta suka yi ma shedan bauta ta biyayya da da'a abin da ya shiyar da su fa yi musu wasi na sharri sai su yi da'a akan shi sama shaidan biyayya dama Allah bai gaya musu ba alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim to sai suka bi shaidan suna bauta mishi kuma bayan Allah la'anahu Allah Allah ya tsine masa albarka shi shaidan kenan ya kore shi daga barin rahamas wa qala shaidan yace la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa la'attakhidanna wallahi tabbat sai na riƙi min ibadika daga cikin bayinka ya kai Allah nasiban mafruda wani kaso iyakantacce wani kaso sananne in halakar da su in batar da su wannan shine alwashin da shedan ya dauka game da mu banu adam ya kamata mu kumyatar da shi ya kamata kar mu masa da'a ya ji kumya kar mu yarda mu shiga cikin dandazon abin da shaidan yi alkawarin cewa zai hallaka daga cikin mutane kaga sai da ya rantsuwa da tabbatarwa cewa sai ya kwashi da dama daga cikin al'umma annabi ya hallaka da su wala udillan nahum yace wallahi sai na batar da su daga barin hanya ta daidai wala umanniyan nahum wallahi sai na sanya musu tamanni gurace-gurace kawai cikin zuciyarsu ga burin yin alkhairi a cikin zuciya amma ba aikata aikin alkhairi na wani daga cikin mutane halinsa haka yake da yake za a aikin alkhairi yana so yana ganin ma bar ma yayi kai kuma sai ya wasa kuma ba zai ƙara yi ba wannan ma sai ya faɗi ya yi shela zan yi amma ina jiran wata haraka ne sai harakar ta zo shat kamar ba taɓa yi ba wala umanniyan nahu in sanya musu gurace-gurace cikin zukatansu kala-kala in bata musu lokaci ba za su yi aiki alkhairi ba wal'amuran nahum fala yubatti kunna azanal an'am sannan wallahi zan fore su su dinga cire kunnuwan dabbobinsu wannan ada ce ta mutanen jahiliya idan taguwa ta kai wani mataki a wurinsu sai a kama kunnanta a tsaga shi biyu to wannan taguwa an ‘yanta ta kenan ta samu ‘yancinta ba a ƙara hawanta ba a ƙara aiki da ita ba a ƙara lafta mata kaya haka za ta rinka yawo cikin mutane da huriya ba za a yanka ta ba kawai ta gumaka ce to zan fore su su dinga yin haka wanda yanzu ma za ka iya samun mutane suna nau'iya ta kalan irin wanga ayyuka daga cikin dabbobinsu akwai uwar garke da za a zo a labta mata wani mai ake wani mai ake kararwa ta karhe ta sihiri da layu a daddar ma mata ita uwar garke ce ba a yanka ta ba a saida ta haka take kullun cikin garke ko kuma bunsirin garke ya girma yana wariya ya ci mutane a cikin gida ba za a saida shi ba ba za a yanka shi ba ana kudiri a cikin shi cewa zaman shi cikin garke shi zai kare wannan dabbobin shi zai tsare su shi zai sa a samu alkhairi a cikin wannan to zan fore su su dinga yin haka wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah kuma yace wallahi sai na dinga foron su su dinga canza halitta Allah su dinga gyara halitta Allah suna canza ta wanda me ya kai yawancin shi a wannan zamani namu a yau na canza halitta Allah ta hanyar canza kala, canza launi, ina fatan mun gane. Wannan duka canza halitta Allah ne haramun ne duka bai dace ba. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, an Abdullahi bin Umar radiyallahu an, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la'ana alwasilata wal mustawsila wal washima wal mustawshima. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsine ma alwashima alwasila mai hada gashi wal mustausila da wadda za a hada ma gashi ina fata mun gani wadda ke hada wadda wadda za ta nemi wadda za ta hada mata gashi irin gashin aro da ake zuwa ana sayowa don a ƙara tsawon gashi da shi to masu aikin duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka dan yana daga cikin mi canza halittar Allah wal washima wal mustawshim haka annabi ya tsine ma wadda take yin caccake da wadda ta nemi a mata caccake caccake shine infani da allura ko makamantansu da za a yi ga lebo ko ga wata gaba daga cikin gabobi dan yin ado dan wurin ya canza launi ya koma baki ko tsanwa ko makamantan shi haramun ne canza halitta halittar Allah ne ina fatan mun gane duka bai dace haka hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud qala manzo Allah tsira da mu Allah subhanahu gare shi yace la'ana Allahu washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mutaghayyirati wa al mutaghayyirati khalqa khalqa Allah hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah tsira da mace Allah ya tabbata gare shi yace manzo Allah Allah ya tsine ma alwashimat wal mustawshimat caccake dai har yau an tsine ma wadda take yi da wadda ta nemi a mata wanda har caccaken zamani akwai wanda ake yi a fata ko a jiki ko a kirji ko a baya ko a kafada wanda shi ma an yi shi zai tabbata a jikinka ba zai huta ba wannan duka yana daga cikin alwishin wanda yake na haramun ne kuma canza halittar Allah ina fata mun gane sannan wal mutanammisat al mutanammisat sune masu aski gashin fuska da wanda ke nema a aske musu gashin gira kenan haramun ne shi ma canza halittar Allah wal mutafallijat lil husn da wadda za ta zo ta sa mata wushiriya don ta yi kyawu a samu a kankare tsakankanin haƙorinta a kankare su haka don a samu akwai wata ‘yan rata tsakankanin wanga haƙorin da wanga haƙorin wannan duka canza halitta Allah ne yin hakan kuma haramun ne kuma yana gadar da la'ana wanda la'ana shi ne a kore ka daga barin rahmar Allah Allah ya shi mai kare haka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim an iyad bin himar قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله عز وجل الله مدوكين سركي يتي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم Allah maɗaukin sarki ce, Lalle na halicci bayuna hunafa masu tsabtatattar fitira, wanda suna kan kimtsi da shiri, wanda da sun ga musulunci za su karbe shi, haka Allah ya halicci bayan shi gaba ɗaya. da za a kyale mutum akan fitar shi da tsarin shi da an gaya mai musulunci baya jayi ya karba kawai sai to sai shaidanu suka kautar da su daga barin addininsu suka haramta musu abinda Allah ya halatta musu haka hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu maulud yuladu ala alfitra duk abin aihuwa da za a aihuwa akan aihe shi ne akan fitra tsari na musulunci a kimtsi a shirye da za a bar shi zai zaɓi addinin musulunci shi da kanshi fa abawahu yuhawidani to sai fa in iyayensa suka mai da shi ba yahudi aw yunassirani ko iyayen shi kristoci ne suka mai da shi krista aw yumajjisani ko iyayen shi majusawa ne masu bauta wuta suka mai da shi ba majusi kenan kaga canza halitta Allah daga yadda Allah ya halicce ta haramun ne Allah ya yi mutum da kimtsi na musulunci game da shi kirista daga baya ka canza halitta Allah ina fatan mun gane dan haka dai shedan ya alwashin zai sa su su dinga canza halitta Allah canza launi daga baka a koma fara wanda shine fitinan mata a yanzu tun ana shahe-shahe yanzu an wuce shahe-shahe allura ce ake ɗauka mace ta koma fara wannan haramun amma da a ce wani ɗan abin shahe-shahe ne za a sha hawa a zama ɗan fari na minti talatin don a birge miji da an wanke kuma wannan farin ya tsaye shi wannan babu laifi amma farin na dindindin wanda ba da shi aka aihe ki ba haramun ina fata mun gane Allah ya shi wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillah duk wanda ya riki shaydan waliyan majibanci min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina haqiqan yayi khasara khasara mabayyana ya'iduhum shedan kullun yana musu alƙawali wayumannihim yana sa musu gurace gurace wama ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba komai bane ba shedan yake musu alƙawali illa ghururan sai rudani da ƙarya kawai ulaika ma'awahum jahannam kaga waɗannan da aka ambata ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su taba samun mafaka ba da maguda game da wuta ba wallazina amanu wa amilus salihat wanda suka imani suka aikata aiki na gari sanu da khiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da sannu za mu shigar da su gidan aljanna wadda koranmu suke gudana kalkashinta khalidina fiha abada sana masu dawwama fiha a cikinta abadan har abada وعد الله حقا على قول الله غسكياني ومن أصدق من الله قيل باب wanda ya kai Allah madaukakin sarki kyakkyawan zance ko kuma gaskiyar zance sai Allah ya ce ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجل به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
Allah ya ce laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab abinda ake nihi da amani shine zancen zuci kawai wanda baya da baya tare da aiki to sababin sabkan wannan aya shine musulmai da ahlul kitab ahlul kitab su suke ta ai annabinmu ya gabaci annabinku littafinmu ya gabaci littafinku sannan su ce a kuma annabinmu shi ne ƙarshen annabi kuma littafinsa shi ne yake saman kowane littafi sai Allah ya saukar da wannan aya laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab al'amarin tsira da rabauta baya da alaka da gurace-guracen ku ko gurace-guracen ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata mummuna yujza bihi za a sakanya masa da shi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira da dai ba zai taba samu ba koma bayan Allah waliyan wani majibanci da zai jibince sa wala nasiran ko wanda zai taimaka masa ya kare sa daga shiga wutar jahannam wa man ya'mal min as-salihat duk wanda ya aikata daga cikin kyawawa min zakari namiji ne au unsa ko kuma mace wa huwa mu'minin gashi wa huwa mu'minun gashi kuma shi mu'mini ne fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan za su shiga gidan aljanna wala yuzlamuna naqira da dai ba za a zalunci su ba daidai da annaqir annaqir shine ba wanda ke zage da kashin dabino wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wane ne kuma yafi kyawun addini sama da wanda ya mika fuskar shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ai in kuna neman addini nagartacce na gaske wanda Allah zai karba shine addinin musulunci wanda annabi Muhammad ya zo da shi duk wani addini wanda ba na annabi ba ba addini bane bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa muhsinun sannan yana mai kyautatawa wattabi'a wattaba'a millata ibrahim millata ibrahim ibrahim hanifa sannan yabi addinin annabi ibrahim hanifan kasancewa addinin annabi Ibrahim miƙaƙe ne wanda ya karkace ma duk wani manhajin da ba na daidai ba. Wattakaza Allahu Ibrahim Khalila sannan Allah ya riƙi annabi Ibrahim a matsayin khalilinsa. Hulla shi ne mataki na ƙarshe na so da ƙauna. Yana daga cikin wanda Allah ya riƙe su a matsayin khalilai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. duk da gogon na Senegal shi ma ya ce Allah ya zabi shi a matsayin Khalili. Ai, kun gane shi kun? Wane ne kenan? Niyas. Wannan shi ne fitinan al'umma a wanga zamani. Wanda shi ne fir'aunansu, shi ne iblisun shi, shi ne mai yake dushalkinsu. Shi ma ya ce Khalili ne. Ya ce shi ma Allah ya zabi shi a matsayin Khalili. Don haka ya ce, kun faikunin da yake yi sai ya fasa. sai sa Allah wakilin sai ya dinga masa kun fai kun shi yana zama wallahi aka yi ci a wannan me kai wa kan magana muni da kafirci haka zaka ci kuma malaman suna karanta ta a ɗayan gidan radiyon kullun in za an dagutun su zai wa'azi sai an sa wannan waka ko sai ya ji ta subhanallah Allah ya kiyaye walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gaba ɗaya na Allah ne shi kaɗai wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita sannan Allah ya kasance mai kewayewa ne game da dukkan komai yana Allah ya san komai da komai babu abin da ke gushe karkashin sanin Allah madaukakin sa Allah ya ce yastaftunaka kafin nisa annabi suna tambaye kafin nisa game da lamarin mata da hukuncinsu qulillahu yuftikum fihin gaya musu manzan Allah Allahu yuftikum fihinna Allah zai ba ku amsa fihinna game da lamarin matan nan da kuke tambaya game da su wa ma yutla alaikum fil kitab da abinda ake karanta muku fil kitabi a cikin littafi shine alqur'ani mai girma fi yataman nisa'i allati la tu'tun la tu'tuna ma kutiba lahunna game da lamarin marayun nan na mata waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta ba su na sadakinsu, wa targabu na an tanki hunna sannan kuna kwaɗayenku aure su, suna tambaya annabi ne game da matan da suke rike da su a matsayin marayu a gunsu kuma ya halatta su aure su tunda ‘yan riko ne aurensu kuma ga su suna da dukiya balma dukiyar tasu tana hada da, da dukiyar waɗannan yaran to kuma ba sa son su ba su sadakin da ya dace da su ganin cewa ƙasa su suke ina fatan mun gane to su ne ake bayyana hukuncinsu a nan wa targabuna an tankihuhunna sannan kuna kwadayen ku ce za ku aure su wal mustad'afina min min alwildan haka Allah ya fore ku da ku yi adalci game da masu rauni min alwildani na yara da ke hannunku na marayu ku kiyaye dukiyarsu ku tsare musu ita wa an taqumu lil yatama bil qist sannan ku tsayu game da marayu bil qist ta hanyar yin adalci wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima lalle Allah ya kasance game da wannan abun aliman mai cikakken sani ne zai saka ya muku akai sai Allah ya ce وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
Allah ya ce wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada idan mace ta ji tsoro game da mijinta nushuzan ya dinga dagawa a kanta ya dinga jin ya koshi da ita aw i'radan ko kuma ya dinga ba ta baya yana mantawa da ita fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi tsakankaninsu su gudanar da sulhu tsakankaninsu ina fatan mun gane miji ne da matashi ana zaman aure yau da gobe sai kusa da ita ya ji kawai ta fitaran shi sai dinga kawar da kai daga barinta yana kaurace mata wani biyu rum ya kwana ma wurin beye wani biye ji ya kwana wurin kwana ango wani duka dai ta fitaran shi ina fata mun gane sai ta gano haka kuma ita tana son zama da mijinta tana ganin cewa zama da mijinta shi ya fiye mata cikin kowane hali da ake ciki rabuwa da shi matsala ce a gare ta rayuwarta ya za ta shiga rayuwar 'ya'yan nata ya za ta shiga to babu laifi a wannan lokacin ta zamna da shi su yi sulhu tsakankaninsu ina fata mun gane fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha sai su sulhu tsakankaninsu wasulhu khair yin sulhun shine mafi alkhairi sama da yace za ya sake ta kusara wa uhdirat al-anfus ash-shuh zakata ku sun tasa koko sun kosa da san yin rawa game da jayayya tsakankanin masu jayayya kowa na san a bashi cikakken haƙƙinsa ya nuna shi ke kan daidai tsakankanin macen ko namiji wa an tuhsinu idan kuka kyautata kuka yi aikin alkhairi watattaku kuka ji tsoron Allah kuka yayi saba masa fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah madaukakin sarki ya kasance game da abin da kuke aikatawa khabiran ƙwararren masani ne duk ya san miki ku aikata imana idan aka samu wannan halin kun zo ku yi sulhu tsakankanin ka kai da matanka da kiro ka to menene matsala shi yanzu ya gashi kawai so yake rabarki a so kake marubu'i gaskiya ni da san samu ne dai da musallami juna ni ba na ganin haka in kana ganin cewa ka kusa da zamana to babu laifi ka je kai ta sha'anin ka kai ta kewakin karar da kaga dama ka zo ka kwana gida na yarda da wannan hakin yarda ka ra'ayi to ba musala kaga shikenan an yi sulhu dama sulhu bai samuwa kullum sai ka rasa ɗaya daga cikin ababen da kake so sai ka sabko daga wani abin da kake so zuwa ga wani abin da baka so shi ma dan uwan naka sai ya bar wani abin da yake so sabko zuwa ga wani abin da baya so sannan sai ya hadu a yi sulhu kenan kaga yanzu ba son ta bane ba a ce mijinta kullum baya kwana gida amma da ya rabu da ita gwamma ya dinga kwanakin saura a waje wata ran ya zo ya zo ya kwana gida duk da ba ta son haka shi ma ba son shi bane ba a yanzu ya ce zai zaman aure da ita saboda ta ishe shi amma tunda ta ba da dama a dinga kikewa yawon to ba shafi ta ya zaman ta ya kewaye kewan sarar da ya ga dama sai zo gida idan kaga sulhu baya samuwa sai an yi mi sai an bar wani abin da ake so ake kauna an sabka daga barin shi ina fata mun gane ko kuma ta ce to babu matsala in kana ganin ko rashin abin cefane ne da makamantansu ni na doke maka cefane ne ka gyara halayenka ne yanzu ni zana dinga sayan abincin gida da komai da komai ma aka ittifaki akan haka yi abinda kuka yi sulhu dai akan shi tsakankaninka da ita domin ta zamna zamanta na aure kar a rabu wannan babu lafi tsakankanin haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sauda da ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sakin ta zai kuma ta ga cewa annabi sake ta ba karama kasara ta yi sai ta ce manzon Allah to kwanakaina na kwanan aure na ba Aisha su shi kenan ka bar na in zamna gida akan haka suke su sai zaman to kwanakanta ta ba Aisha ita dai tana zaune gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mata amma ba ta ba da kwanakan nata to kenan in za a sulhu tsakankanin miji da mata yin sulhun shi yafi alkhair walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa Allah ce ba za ku iya ku yi adalci tsakankanin mataye ba walau harastum ko da ko kun so ku yi adalci a ina wani irin adalci ake ne adalci na so da kauna an gane ko adalci na so da kauna ba za ka iya adalci ba tsakankanin mata ka raba so biyu ka ba wa gasan kan fursan ka ba wa gasan bayewa dole sai ka ji wata tafi soyuwa a cikin zuciyarka sama da guda ina fata mun gane yawwa duk mai mace sama da ɗaya haka nan ne biyu gare ka uku zuwa hudu sai ka ji akwai wadda ita ka fi so cikin zuciyarka to wannan ba laifi bane ba tsoron abu ne wanda baka da ikon ka yi shi haka zai zo maka shi ba za a kama ka da laifin haka ba adalci da aka ce ka tsakankanin ka da su ba na soyayya bane ba na soyayya ba za ka iya ba ko da ko ka so ka yi hakan ba zai taɓa yiwa ba haka ko Allah madaukin sarki ya ce fala tamilu kullal mayl sai dai kada ka karkata dukkanin karkata fatazaruha kal mu'allaqa ko baka bar ɗaya kamar ratayayya yana ita maka dinga nuna mata so da kauna dai da kafa son wacce ina fatan mun gane yawa Allah ce wan tuslihu idan kuka gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima to lalle Allah madaukakin sarki ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jin kai wa in yatafarraqa idan ku zaman ya kasa suka rabu yugunillahu kullum min sa'ati kowane ɗaya daga cikinsu Allah zai yalwata masa daga yalwarsa subhanahu wata'ala wa kana Allahu wasi'an hakima lalle Allah mudukin sarki mai girman yalwa ne sannan hakiman mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa ina ganin ya kamata mu dakata abin da ku faɗa da Allah sami tare lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi